والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابكي قوة المحرم شكرة تدبو da 442 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan tara shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya cikin karatunmu na sahihil bukhari cikin tafsir suratun nisa babu ƙaulihi ta'ala wala junaha alaikum in kana bikum أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أنا ذا متعشي إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال اخبرنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني يعلى عن سعيد عن ابن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف وقال جرير باب قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قال حدثنا عبيد الله بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنكبوهن قالت عائشه هو الرجل يكون عنده اليتيمه وهو وليها ووارثها فعشرت فاشركته في ماله حتى في اذن حتى في اذن ويرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا ويشكو ويشركه في ماله بما شركته فيعبدها فنزل هذه الآية.
طيب wannan ayar tana bayani ne dangane da wato rahusa da aka yi wa sahabbai a wannan lokaci da suke tafiya jihadi su ajiye makamansu idan ɗaukan makamai ya musu nauyi saboda watakila larurar ruwan sama ko kuma rashin lafiya ko kuma wani abu makamancin wannan shi yasa ya ce wala junaha alaikum a in kana bikum adhan min matsarin aw kuntum marda idan kuka samu adha wato cutuwa saboda ruwan sama ko kuma rashin lafiya ku sauke makamanku ku ajiye su wato amma fa ku yi taka tsantsan saboda lokaci ne na yaƙi lokaci ne da kafirai suke fakon musulmi da haka aka ce su yi taka tsantsan su ajiye makaminsu saboda larurar ruwa ko ba su da lafiya ko na makamancin wannan kada su gafala don ba mamaki abokanan gaba su yi amfani da wannan dama su zo su afka musu yayin da suka ga wato sun ajiye makamansu a nan malamai suke cewa wannan yana nuna mana kenan dole ne ko meye mutum zai yi taka tsantsan a cikinsa wato duk abin da kake ganin zai iya cutar da kai to ka bi a hankali kada ka bari ya cuce ka din eh Allah ya ce da su a ku bi a hankali ku kiyaye ku ajiye makaminku saboda rashin lafiya ko ruwan sama amma fa sai an yi al'ihtiraz wato kiyayewa da dukkan jami'ul madar almaznuna abinda ake tunanin zai cutar da mutum to ka kiyaye shi daga nan suka ce wannan yana nuna mana ashe yin magani a shari'a yana da asali yin magani a shari'a yana da asali kana yin magani ne don ka kare kanka daga abin da zai cutar da kai me yasa kake shiga cikin net in za ka kwanta saboda kada sauro ya cuce ka me yasa kake saka rigar sanyi saboda kada sanyi ya maka illa duk wannan abu ne da ake ce shi a shari'a al-ihtiraz al-ilaju bid-dawa'i wal-ihtirazu anil waba a kiyaye dukkan abin da zai iya zuwa cutar da mutum shi yasa suka ce kada mutum ya je zauna a gindin katangar da ta karkato ta kusa faduwa gini ne kago ne gashi nan ya kece gida biyu ya nuna alamar zai sauka kawai sai mutum ya zo ya zauna wai saboda shi mai tawakkali ne a wannan ba daidai ba ne idan ya haka to ya kashe kansa ya kashe kansa ya kawo hadisin muhammad ibn muqatil abul hassan al-kisa'i mazaunin bagadada ne sannan kuma ya zauna a makka malam imam bukhari ne ya yi zaman bagdad iraq sannan kuma ya dawo makka ya zauna sai kuma hajjaj hajjaj ibn muhammad al'awar makaho ne ana ce da shi al'awar daga ibn jirai shi ne abdulmalik ibn abdulaziz ya ce akbarani ya'ala shi ne ya'ala bin muslim ibn hurmuz daga sa'id ibn jubair tabi'i daga ibn abbas dangane da faɗin Allah in kana bikum azamin matsalin aukuntun marzo abdullahi dan abbas ce abin da ya faru Allah ya saukar da wannan ayar a lokacin abdurrahman ibn auf kana jarihan abdurrahman ibn auf kana jarihan ba shi da lafiya an yi masa rauni sai Allah ya saukar da ayar nan akan abdurrahman ibn auf li'annahu kana jarihan saboda bayi da lafiya an ji masa rauni Allah ya ce wala junan alaikum ku muminai ba laifi gare ku in kana bikum adam min matsarin aw kuntum marda aka shigar da larurar ruwan sama dalili ne na ya hana ci gaba da yaƙi saboda yanayi na ruwa ko kuma rashin lafiya to rashin lafiya na abdurrahman ibn auf ne shi ne dalilin kenan sababin saukar ayar sai kuma aya ta gaba wai sabtuna ka fin nisa walillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa wa yastaftunaka ana nufin suna tambayan ka fatawa yastaftunaka daidai yake da yas'alunaka al fatwa al istifta su'alul fatwa yin fatawa yin tambaya suna tambayan ka dangane da wato gadon mata fin nisa' ana nufin gado na mata ba wai akan mata kawai ba a'a menene hukuncin gadon mata kulillahu yuftikum fihinna ka gaya musu Allah ne zai ba ku amsa dangane da hukuncin gado na mata larabawa da a wannan lokaci wato ba sa ba wa mata gado kamar yadda mun sha faɗa muku larabawa ba sa ba wa mata gado hana su suke sai a ce mace me take ita wace ce hadda za a bata wani gado ba sa ba su sannan kuma wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa da kuma abinda za a yi muku bayani dangane da wato abinda ya zo cikin wato lauhul mahfuz fil kitab din ana nufin lauhul mahfuz ne za a yi muku bayani wato abinda ya zo dangane da mata marayu shine yatama annisa wa ma yutla alaikum din malamai suka ce wato wai bayyinu lakum ma yutla alaikum ayar za ta yi muku bayanin abinda za a karanta muku wato na hukuncin mata marayu ko kuma ina muku rantsuwa da abinda wa uksimu bima yutla alaikum ina muku rantsuwa da abin da za a karanta muku na hukuncin gadon mata duk da malaman nahu suna cewa wala ya siku ko wala ya juzu al'afu ala damir majrur min ghairi i'adati al-jar ba a yin atafi akan lamiri da yake mai jarra ne sai an maimaita ainihin wato aljar din akwai aljar akwai almajrur ya kawo hadisin ubaid bin isma'il ubaid ibn isma'il malamin imam al-bukhari ne ana ce da shi abu muhammad al-qurashi abu muhammad al-qurashi mutumin kufa ne sunansa abdullahi ubaid din lakabinsa ne asalin sunansa abdullahi bin isma'il ne amma ana ce da shi ubaid a matsayin lakabi ya ce haddasa abu usama shine hamad ibn usama ya ce haddasa hisham ibn urwa daga babansa shine urwa ibn zubair ibn al'awam sahabin annabi zubair bin awam shine sahabin annabi sallallahu urwa kuma ɗa ne gare shi ya ce daga nana aisha wa yastaftunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna har zuwa wa targhabuna an tankihu kunna qalat aisha nana aisha take cewa asalin wannan aya din huwa ar-rajulu takunu indahu al-yatima mutum ne yake da marainiya a hannunsa mun karanta wannan hadisin a baya mai gida da yake da yarinya marainiya huwa waliyuha shine waliyinta ma'ana shine mai kula da al'amarinta shige da ficenta da ɗaukan nauyinta wa warisuha kuma magajinta fa ashrakathu sai ita wannan yarinya mareniya sai ta sanya dukiyarta a bar tarayya ne da shi mai gidan mana yake amfanuwa da dukiyarta suke amfanuwa ne da dukiyar shi ne fa shirkatu fi malihi hatta fil izq al ana nufin dabino itacen dabino da yake da 'ya'ya din nan fil izq bi kasr al ana ce da shi kubasa ko unqudu tamr unqud at-tamr fa yarghabu an yankihaha shi mai gidan da ta yi wato yarinya take karkashin sa ita mariniyar fa yarghabu an yankihaha ai an nikahiha bai aure ta ba wa yakrahu an yuzawwijaha rajulan ghayrahu kenan kuma a wannan lokacin shi bai aure ta ba kuma yana kyamar ya bari wani ya aure ta don saboda kada ya amfana da dukiyarta fa yushrikuhu fi malihi mana ya tarayya da shi a cikin wannan dukiya din mana alladhi yatazawwaju kenan mutumin da zai aure ta fa ya'dhiluha sai kawai ya hana ta aure saboda me saboda ƙin kada ya aurar da ita tunda tana da wata dukiya wani ya zo ya ci moriyar dukiyar to shine Allah saukar da wannan aya din fa ya'dhiluha fa nazalat hadhihi al-aya wa yastaftunaka fi an-nisa'i qul Allahu yuftikum fihinna har zuwa wa targabuna an tankihu kunna zuwa ƙarshen aya din sai kuma ba aya ta gaba sai ce wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw iradan قال ابن عباس شقاق تفاصل وأهدت أهدت الأنفس الشقة قال أواه في شيء يعرف عليه كالمؤلفة لا هي أيم ولا ذات زوج نشوذا بعض نشوذا بغضا قال حدثنا معاذ بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إرادا قال الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستقصر ليس بمستقصر منها يريد أن يفارقها فتكون أجعل لك من شأني في حلمي فنزلت هذه الآية في ذلك باب إن المنافقين في درك الأسفل من النار في في الدرك الأسفل من النار قال ابن عباس أسفل النار نفقه سربا قال حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ابن فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل أو لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم قال قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك في الدرك الأسفل من النار فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فت- فتفرق أصحابه فرماني فرماني بالحساء فأتيته فقال فقال حذيفة عجبت من- عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تاب الله ثم تابوا فتاب الله عليهم na'am aya ta gaba ita ce fadin da Allah ya wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada Abdullahi ibn Abbas ya ce shiqaq kalmar shiqaq da Allah ya kawo wato tafasud ake nufi jayayya da bacin abu da rashin daidaituwa sai da Allah ya ce um, وإن خفتم الشقاق بينهما كنا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها معنى إن كن فينشي أكوي رشن جتوا شقاق تفاسد رشن جتوا da bacin al'amura tsakanin ma'aurata guda biyu akwai mukhalafa kowane ɗaya daga cikinsu ya ja daga to ku turo waliyansu su yi musu sulhu kina wannan yana nuna a iya samun rikici da rashin jituwa tsakanin ma'aurata guda biyu amma a samu wasu su shiga ta baya su sulhunta su wa sulhu khair wa uhdiratil anfusu shuh yace a hawahu fi shay'i ya risu alayhi wato son zuciya abinda mutum zai kwaɗayin sa son abu shine wato ashuh din hawahu fi shay'i ya harisu alayhi hawahu fi shay yahrisu alayh sai ya ce kal mu'allaqa da Allah ce fatadaruha kal mu'allaqa kar ku bar mace ku yi adalci a matanku kar ku bata wato kal mu'allaqa la hiya ayimun wala za ta zauji ita ba marar miji ba ita kuma ba wato mai miji ba kada ku yi haka a nan abin da yake nufi na farko ɗabi'ar ɗan adam a waccan ayar uhudurtul anfusushu Allah ya sanya wa ɗan adam yana da kwaɗayi da kuma ruwa kwaɗayin abu da kuma ruwa baya so ya bayar Ah, aka ce ba a raba zuciyar ɗan adam da ruwa illa imani shine yake iya raba shi da shi suka ce ashuhu la ya ghibu anha abadan baya wato kasancewa baya tare da ran dan adam kuma rai dan adam la yanfaku anhu amma imani da tuna mai Allah ya ce to sai samu tun ya samu sai ci wannan kenan sannan ana iya samun tafarruq tsakanin ma'aurata ah, shi yasa Allah ce wa in yatafarraqa yughni Allahu kullu min sa'atihi Uh, rabuwa tana iya faruwa saboda rashin jituwa tsakanin miji da mata shi ya yi gabar ita ta yi yamma an yi an yi an yi a daidaita abu yaƙi daidaituwa ku yi ƙoƙarin ku sulhunta tsakaninsu uh, wa sulhu khair Allah ya ce sulhun nan shi ne ya fi alheri a wancan gurin ya ce wani tausinu wa tattaku in kun kyautata uh, kuka ji tsoron Allah ta wani abu ne mai kyau sannan kuma kar mutum ya zalunci matarsa fala tamilu kullal maili fatadhurha kal mu'allaqa mutum ya watsar da kashin wata mace ya karkata kan wata ya bar wata kal mu'allaqa lahiya ayimun ita riga ta nan kamar ba mace ce wadda ba ta da miji ba wala za ta zauci ba kuma mai miji ba an batta a gida ba a harka da ita ita ba a sama ba ba a ƙasa ba wannan zalunci ne kada a yi wa mace haka akwai matan da za ga suna da haƙuri suna da ladabi da biyayya suna bin mazajensu duk da mazajen suna zalunta su akwai namijin da zai zo yana da mata sai ka kawai wannan dai tana zaune saboda tana da 'ya'ya amma baya wata harka da ita za ta ci ta sha ta kwana ta tashi shi kenan amma ba ruwansa da ita kurin shi ba zaginta yake ba shi ba faɗa yake da ita ba shi ba kaza ba amma dai kamar dai ga ta nan kamar tana da miji kamar ba ta da miji irin waɗannan mata suna nan da yawa dinkim a cikin gidaje suna zaune suna zaman haƙuri suna kai zuciyarsu nesa to an hana namiji ya karkata dukkan karkata akan wata mace zai iya yi wa mutum ya ji a ransa ya fi ƙaunar wance wannan ba za a iya ba za a iya raba mutum a zuciyarsa a ce masa dole ya daidaita soyayya da yake wa wance da wance iri ɗaya ba dole ne a samu wannan fifikon amma kuma an hana wajen nafaka wajen ciyarwa wajen ɗaukar nauyi mutum ya nuna wato ƙarar haka so kada ku yi haka duk wanda yi wa wata mace haka to ya sani shi ma zai haifi ya kai ma za ka haifi ya za ka aurar da ita ka kai ta gidan wani ya ta gana mata azaba ba za ka ji daɗi ba so in mutum yana son mace ya zauna da ita idan ba ya son ta ya ba ta haƙuri ya kyautata mata ya sallame ta ta je ta auri wanda zai kyautata mata a zaman aure amma mutum ya ajiye mace ya mai da ita mai gadi yana gasa mata azaba saboda tana kula masa da 'ya'yansa amma shi baya jin ta a matsayin matarsa wannan zalunci ne kuma wannan ba daidai bane shi sa Allah ya ce fala tamilu kullal mail kada ku karkata dukkan karkata ga wata mace ku rabu da wata fatazaruha kal mu'allaqa ku batta kaman bato mu'allaqa ratayya ya tabbata cikin hadisi sahihi duk mutumin da ya auri mace sama da ɗaya bai yi ba adalci a tsakanin matansa zai zo ranar tashin alkiyama wa shiqquhu ma'il ɓangaren jikinsa ya yi paralyzed yana jan ƙasa alamar duk wanda ka gan shi a kiyama ɓangaren jikinsa ya ruzaye kamar mai shan inna yana tafiya yana jan jiki yana jan ƙafa to bai yi ba adalci a tsakanin matansa bai kyautata wa wata ba ya kyautata wata alhali sunansu ɗaya wance matar wani ne wance iyalin wani ne ba su da bambanci to amma sai mutum ya ɗauki wata ɗabi'a ta rashin gaskiya rashin adalci wajen ciyarwa rashin adalci wajen sutura rashin adalci wajen wurin zama rashin adalci wajen wato mu'amala ta auratayya duka wannan yakan jefa mutum ya shiga cikin halaka ya fada wuta akwai mazajen da suke kaurace wa matansu ga baki daya tana gidan ya hana ta ma girki ma wance kar maki ma yi girki karki bata kanki lokaci wallahi malam suna nan da yawa mutum yana da mata da yawa sai ya hana wata girki ya ce ba zan saurare ki ba tana zaune sai ranar da Allah ya sa ya waiwaye ta ce ke ki abinci yau ki karbi girki yau saboda azzalimi ne shi tana zaune kawai bayan da za ta yi saboda ya tara mata 'ya'ya kuma 'ya'yanta suna kallo har ka ji 'ya'yan suna magana cewa babanmu baya zuwa wajen mahaifiyarmu baya shiga ɗakin mahaifiyarmu ko mahaifiyarmu ba ta zuwa wajen babanmu ka gadar wa kanka ɓacin rai da ka rage wa kanka daraja a wajen 'ya'yanka ba ka sani ba don babu ɗan da zai ga an watsa kashin uwarsa ba a kula ta ba a mu'amala da ita ya ganka da daraja ko da a matsayinka na ubansa ne dole wannan ciwon abin ko da ba zai iya maka magana ba to yana bibiyarka yana kuma kallonka da shi so ya kamata mata su ji tsoron Allah ai maza su ji tsoron Allah wajen adalci a tsakanin matansu na sha faɗa muku na maimaita muku shi wannan addinin da kuke gani wallahi wani abu ƙarami da baka sani ba sai sababin faɗawanka cikin azabar Allah kaga mutum yana da kamala a zahiri yana sallah yana zikiri yana ibada yana ayyukan alkhairi amma in ka ji labarin mu'amalansa da matansa a gidansa kare bai zai ci ba so dan uwa ina shaida maka wallahi sallarka da kake da zuwanka da kake a masallaci da sadakar ka da kake da umarar da kake zuwa da hajjin da kake zuwa matukar baka kyautata mu'amala a tsakanin iyalanka kai adalci ba ka sani hakkin dan adam zai hana ka shiga aljanna hakkin wani zai iya zamantowa get a gare ka ya hana ka shiga aljanna so ko dai mutum ya zauna da mace guda ɗaya ya haƙura da ita ko kuma in yace zai haɗa guda biyu to ko ya taro wa kansa dole sai ya adalci haramun ne ka keɓance 'ya'yan wanci ka yi musu kyauta a ɓoye saboda ka fi santa har irin wannan abin ana yi musamman attajirai sai mutum ya je kira 'ya'yan wanci saboda yana son wanci su zauna su yi kuskus a tsakaninsu ya ce na ba da kaza na ba da kaza ki ba 'ya'yanki wancan 'ya'yan kuma bai ba su ba wallahi ka saiwa kanka wuta ka saiwa kanka wuta ka saiwa kanka wuta wanda ba daidai ba ne kuma ko da ya tabbata mutum ya mutu aka gane ya yi irin wannan abun to a rugurguje kyautar ba ta yi ba kwanan nan wani ya zo yake mun fatawa uban shi attajiri ne an zo za a yi rabon gado wata daga cikin mata sai ta ce wai wai ɓangaranta wai ya mallaka mata wai tun yana raye ya ce mata wannan naki ne gida fa mai tsada na miliyoyi an zo ana maganar rabon gado sai ta yi ta ce ai ita ya riga ya mallaka mata ga wata mota can sai aka ce ai wannan motar kuma daman ya ce motar wance ce ya saya mata ne a rinka kai ta makaranta yanzu hankali zai dauka mai gida ya gina gida da iyalinsa sai wata mata wai sai ta zo ta ce wai mijin wai ya bata ko kuma motar da ake kai yara makaranta sai a ware wani yaro a ce wai nasa ne motarsa ce to idan ma bai da hankali shi mijin ya yi wannan ai bai kamata ku taimaki ubanku ya je gaban Allah Allah ya masa azaba akan mota ko gida ba sai ku ce Allah ya fiye wa baba ya yi kyauta amma kyautar ta kuskure ne a zuba kayan nan a cikin gado wannan shi ne adalci uba bai halatta ba bayi da yancin ya ɗauki wani abu na dukiyarsa ya ware wani yaro cikin yaransa ya mallaka masa ba ko da ku wannan dukiyar tasa ne me yasa saboda dukkan 'ya'yan nan gaba ɗaya ta hanya ɗaya suka zo ma in ban da ma gajeren tunani na ɗan adam ba wani dalili za ka fifita abin da ya fito a jikinka ka ce ka fi son wane da wane ka fifita wane ka wulakanta wane ai ba daidai ba ne shi yasa manzo Allah ya hana yin kyauta wa yara ka ba wani ba ka ba wani ba ya ce kana son su zamanto lakafil birri sawa kana so ya zama 'ya'yan nan naka suna maka biyayya kai ɗaya yanda kowa zai bi ka yanda wancan zai bi ka haka wannan zai bi ka ya ce to ka ci tsoron Allah ka yi adalci a tsakaninsu wajen ba su kyauta duk wanda ya fifita 'ya'yansa ya gina wani ya saukar da wani to ba yadda za a yi sai mai biyayya tare kuma nauyi ne kuma ta zuwa makaranta da kake gani akan samu kaga 'ya'yan wance sai a biya musu kuɗin makaranta mai tsada a kai su ƙasar waje a kai su kaza 'ya'yan wance kuma saboda ba a santa a dan kofar da su shi ma duka Allah yana kallon ka in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafira ghafura rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah shi fi kowa sanin abin da ke cikin zukatan ku so mu ji tsoron Allah mu yi adalci fa a tsakanin matanmu ba mutum ya zo ya tara mata ya ta gina gidaje yana kaza yana kaza amma baya iya adalci tsakanin matansa ko tsakanin 'ya'yansa ba da yawa daga cikin ma'aurata abinda za su samu matsala ko a kiyamarsu da yawansu akan 'ya'yansu ko akan matansu ne wallahi duk ibadarka duk kusancinka ga Allah in kai wasa rashin adalcin da kai a tsakanin 'ya'yanka zai iya baka matsala a wajen Allah ranar tashin kiyama haka kuma duk ibadarka duk kusancinka ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan kai wasa zai zaka iya samun matsala idan baka kyautata alaka tsakanin matanka kai adalci tsakaninsu ba so wannan wajibi ne mutane su yi kokari su kiyaye annabi in ya zo raba mata wani abu sai ce ya ubangiji ga abin da zan iya wannan shine iya rabin da zan iya yi Allah kada ka kama ni akan abin da ba zan iya yi ba wannan manzon Allah kenan wanda fa shi Allah ya halatta masa ma ya bibita wata akan wata ballantana ni da kai ana samun mushkiloli wallahi a cikin gidaje na auratayya musamman ƙauracewa mata akwai matar da ta ce yau ta fi shekara kusan goma mai gidanta baya yi ta suna tare amma ba wanda ya sani ya ce wallahi ko zuwa ta yi ta ce ko zuwa ta yi ɗakinsa koranta yake da Allah ta fi ki bani guri sun fi haka suna zaune ga 'ya'ya tana da shi ga waye da sauransu amma ya addala sha'aninta gaba ɗaya ya dakatar da sha'aninta me kika yi ta ce wala sani ya je ya auro wasu matan yara matasa ita kuma wannan tunda ta zama kwallon mangwaro ya sallame ta dama mangwaron an sha shi an gama sai a gullar da shi ga arziki ga dukiya Allah ya ba mutum amma Allah ya hana ka adalci so akwai masifa ba karama ba irin wannan gwanda ka sallame ta kai mata isani ka kyautata mata ka je ka ci gaba da auren ƙananan matan da zaka ce ka aura tunda kai kai baka girma eh baka girma kana gashi da shekaru da girmanka da arziki da wace amma zuciyarka ta yara ce bayan da za a yi ka rayu kana ka ƙara rayuwarka cikin yarinta ba zai taɓa yiwa ba Allah gyara halin mu wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa haka Allah ya ce ya kawo hadisin Muhammad bin Muqatil shine Abul Hasan ya kawo malaminsa shi kuma abdullahi ibn al-mubarak kenan al-mirwazi daga hisham ibn urwa daga babansa shine urwa ibn zubair daga nana aisha ta dada fassara mana kamar yadda ce bayani wai nimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada idan mace ta fahimci mijinta ya kangare mata ko ya kauda kai shine nushuz aw irad nushuzan aw irada qalat الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها معنى رأيي شيء متن yana da mace a hannunsa amma laysa bi mustakthirin minha baya da wato soyayya mai yawa a kanta abinda ake nufi al mustakthir yani mustakthir fil mahabba soyayya da yake mata tunda zaman aure dole sai da soyayya ka ajiye mutum shekara da shekaru 20 30 40 ba sai da kauna ba idan ba kauna akwai damuwa haka babu mu'ashara mai kyau zamantakewa ta aure babu mulazama wato lazimtar kyautatawa yuridu an yufariqaha sai yayi niyyar ya rabu da ita kaga yanda suke yi da idan mutum yana zaune da mace ya ga ba zai iya ba to ba zai tara kansa zanubi ba kawai sai ya rabu da ita laysa bi mustaksirin minha baya iya son ta sosai kauna da zai zauna da ita to shikenan sai ya sallame ta nan ba laifi bane dan kaji abu bai yi maka ba bai kwanta maka ba kace a hakura ba kai laifi ba yafi ka ajiye ta kai ta gana mata azaba yafi ka ajiye ta kai ta gana mata azaba kamar yadda ita ma matar in ba ta son ka cewa za ta yi ba za ta zauna ba ba za ta zauna ba haka suke galibin mata galiba in mata zauna zama hakuri ne akwai matar da ubanta ya bata umarni yarinya ce ki aurewa ne ta ce ba na son sa wallahi baba na ce ki aure shi ta ce to ta aure shi sai ta ce wa mijinta na aure ka amma ba na son ka zan yi wa mahaifina biyayya duk abin da ka gana maka ina yi ne don mahaifina ba wai don ina son ka ba wata rana sai uban sai ya mutu aka binne shi a kabari ta je zaman makoki da wayewaye aka aka gama tana dawowa gida sai ta ce mai gida ba an takarda ta bayan an tara 'ya'ya fa 'ya'ya barkati ta ce ban takarda ya ce me ya faru ta ce ka bani takarda ta ce wallahi tallahi ba zan sake zama da kai ba har abada daman mahaifina na yi wa biyayya yana raye kada in shuka masa bakin ciki da ba zai ji daɗi ba amma yau ya mutu to aurenmu ma ya mutu ne da kai kurin ka ban takarda daga nan kuma duk inda za ka je a duniya ka je amma ni dai ba matar ka bane insha Allah haka ya rabu da ita a dolansa kenan kaga su ma mata in ba sa so suna faɗa haka ne in ba sa so suna faɗa wasu kuma suna zaman haƙuri saboda ba yanda za su ba yanda za su kuma akwai kurakurai da su iyaye su ma suke dole a faɗakar da su su ma iyaye kullun ɗan adam kada kada ka shuka masa baƙin ciki a rayuwarsa saboda kai ka haife shi ku kula da wannan yana da muhimmanci dan ka zama baba na'am baba ne kai kana da daraja amma ya zama kana da kyakkyawan alaka da yayanka da shawara a tsakaninsu kuma ka nuna musu abin da su ma za su dan ji daɗin rayuwar koyaya yanzu irin ya mace ka zo ka tukuikuya ta saboda wata maslaha ta duniya kai wane kake so saboda yana kyautata ma ya ma kaza ya ma kaza ita kuma ranta hankalinta bai ɗauka ta zauna da shi ba saboda wasu matsaloli da ita ta fahimta yake da shi sai ka tilasta mata ka ce ta je ta aure shi to ba lalle ba ne ta ji daɗin rayuwarta ga baki ɗaya kuma ba lalle ta yi masa biyayya yadda yake so ba ba zai ji daɗin rayuwa da ita ba so ashe yana da kyau mu shawarci 'ya'yanmu mu ba su shawara mai kyau mu yi ƙoƙari mu gamsar da su amma ba wai saboda wata maslaha ta duniya in je in tilasta wa 'yata in ce sai ta auri wani ta je ta zama bakin ciki tattare da shi shekara da shekaru ba ga kisoshi da zan baku kamar haka wata baiwa Allah ta yi fatawa take tambaya cewa mahaifiyarta ubanta ya rasu wani mutum ya zo ya ganta ya ce yana so amma iya bincikenta ba mutumin kirki bane da za ta iya zama da shi saboda dalilai da yawa amma ya zo ya kame mahaifiyarta yana ta mata isani ita kuma mahaifiya ta buɗe baki ta ce in dai tana raye to wannan mutumin shine mijinki ita kuma ta ce hajiya wannan mutumin ba na kirki bane ba zan iya zama da shi ba saboda matsaloli kaza da kaza ke kika sani aure dai kamar an yi shi ita kuma ta ce ba za ta yi auren ba shi kuma mutumin ya biya wajen bokaye wai a yi masa aiki aure ta sai zo yake wata albishir cewa ina miki albishir an mun aiki duk hanyoyi gaba ɗaya an duba an ce wannan yarinyar mai biyayya ce duk wannan abin da take yi a samu dai a yi auren da an yi auren za ta yi shiru za ta yi da'a so kada ki tada hankalinki akan fanɗare wannan da ce yanzu a samu a sa ranar aure a ɗaura aure a kamun ita tana shiga gidana da ta taka kafarta ta daina fita har abada za ta yi da'a za ta yi biyayya uwa ta ce ta yi murna ta ji daɗi malamai sun mata aiki ka duba wai jahiliyar mu har ta kai haka gajeren tunanin mu wai har ya kai haka me yasa saboda yana mata isa ne yana kyautatawa a takaice uwar ta ce sai ta fita ta bar mata gida na ce to ki gaya mata Allah ya bata haƙuri kuma ki zauna a gidan kake fita ce wallahi ba inda za ki je ba ki da wata uwa ba ita ba kuma a taimake ki a miki abin da za ki ji daɗi ta ce fa sai dai in bar gida na ce kake bar gida in kuma ta kore ki a gidan ta ce ki fita to sai ki magana sai a shigar da hukuma ta taimaka miki irin wannan yasa ake zagin mu ake bata mana ake cin mutuncin mu saboda maslaha ne fa kawai na duniya yana dan mata hidima yana dan kashe mata kuɗi bari ta tilasta ita ta je ita fa auren ba na dole aka yi mata ba da wannan ba daidai ba ne kwarai da gaske akwai matar da shekarar ta ya fi arba'in da wani abu tana tare da mutum ya mutu kuma bayan ya mutum fa sai da ta shekara arba'in ba mijin bayan ya mutu aka zo ana magana aka ce Allah ji kan wani ta ce amin sai aka ce Allah haɗa ku a gidan aljanna ga sha yanzu baki aure ba ta ce ko aljanna kada Allah haɗan da wani me ya faru ta ce wallahi tallahi iyayena na na aure shi ba na son sa ko a lahira ne Allah ba na so ya haɗan da wani amma fa wannan mutumin malam yana da 'ya'ya da ita barkace da jikoki tattaɓa kunne mace kenan haka mace take in ba ta son abu ba ta so kuma in tana son abu kuma tana so haka Allah yi su suna da wahalan sha'ani a wannan bangaren psychologically ka karanta mutum ka gane me interest ɗinsa me yake so me baya so ka rayu da shi ka lallaba da shi shefu maka alheri haka su ma mazan wani yaro ya zo ya ce zai aure ubansa ya ce ba zai aure ba ya ce zai aure ku yi haƙuri ya ce ba zai ubansa ya ce ba za ka yi aure ba ya ce ba ina maka ladabi da biyayya harka ta auren nan wani abu ne na sirri ya ce ba za ka yi ba sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza ya ce to na gama digiri na haddace alkur'ani ina maka ladabi ina maka biyayya kuma ina dan buge buge na me yasa za a hana ni aure ba za ka yi ba ya ce ka taba ji an ce na je na yi zina ko ina bin mata sai ce to wallahi tallahi idan aka hana na auren nan to ba da garantin ba zan je ne barna ba ya ce wallahi ba zan iya ba ba ni da tabbacin ba zan je ne ta'adi ba ba zan je ne barna ba ina nema a ce maka uban ya ce malam da na ga abin ya fi ƙarfi na na kira shi na ce to yanzu ya za a yi wallahi tallahi na ce ta gwanda ya'yan zamani ne ya za ka yi da su idan ka ji ya ji ya ɗauko wata ya ajiye a ɗaki ya za ka yi shi iskancin nan gashi nan neman mutane ma ake su iskancin kuma ku lura da wani abu guda duk lokacin da yaro ya zama mai kamewa ya kame to kuma Allah yana jarrabansa da son ya yi aure na sunna ku lura da wannan duk lokacin da Allah baka kamammun 'ya'ya in dai yaro ya kame baya ta'adi baya barna baya bin mata baya kaza baya kaza to kuma Allah yakan jarrabe shi ya so yayi mai ya kare mutuncinsa kaga ai mutum bai zai zo akan wani ra'ayi ka ce sai ya zo ma da kaza sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza sai ya ce ni fa na san baban nawa an gaya mun lokacin da ya auri mahaifiyata billahi azim kabu kabu yake yace haka yake zuwa buga yace kai hannu ma yana zuwa yana yi noma na kuɗi ya zo ya ciyar da uwata haka aka tashi mu ma muka tashi muna gani to ballantana ni yanzu ina da digiri ma ina kaza ina kaza ina kaza so dole ne iyaye ku zama kuna da lura da zamani kuma ku zauna da 'ya'yanku a teburi na fahimta idan ana son yaro ya wani abu ne to a lallabe shi a gaya masa hanyar da ta dace a bashi shawara kuma a rinka lura da maslaha da mafsada yaronka baya sha shaye-shaye baya sata baya bin 'yan mata ya yi jami'a ba a taba cewa yana kaza ba to sai zo maka da wata bukata sai ka duba me illa a ciki menene illa a ciki sai ka lura da barna ta zamani haka yarinya ma in ta kai munzalin aure ta ce aure take so sai a lura yanzu wata za ka ga za ta ɗauki ta gama jami'a ta yi wa duk bata da sha'awar ta yi aure wata kuma tana gama sakandare za ta nuna maka gaskiya ita aure take so ta yi to yanayin halittar ce daban-daban ne in har yaro ya iya kashe kunyarsa ya ce ma ga abin da yake da bukata to kai dai uba mai tunani ya kamata ka tsaya a teburi na tattaunawa da uwarsa ka ce yaron nan fa ya kamata mu yi masa kaza idan kun yi wannan za ku samu maslaha da zaman lafiya da kuma adalci a tsakanin 'ya'yanku zai taimaka mana kwarai da gaske in ba haka ba mutum zai zo kaga gidan duk ya wargaje maka kasa samun yaya al'amuran suke gudana saboda baka samar da siti ba Allah gyara mana halin ya kawo wannan riwaya nana Aisha take cewa qalat ar-rajul takunu indahu al-mar'a laysa mistakthir minha yuridu an yufariqaha fa taqulu aj'aluka min sha'ni fi hillin sai ita matar ta ce wa mijin yayin da ta fahimci baya santa sai ta nemi sulhu ita matar ya halatta mace idan ta fahimci mijinta yana da wani ra'ayi na daban a kanta to ta neme shi a teburin fahimtar juna ta gaya za su sulhunta watakila saboda shekarunta ko watakila saboda larurarta ko rashin lafiyarta misali na shekaru sauda bintu zama'a al'amiriya mata annabi sallallahu alaihi wasallam mace ce mai yawan shekaru sai annabi ya ga ta tsufa ta gaji sai ce ta ko in sauƙaƙe miki saboda harkar aure da hidindimu da karɓan girki da waye yana da wahala ta ce a ya rasulallah ni dai ba na fatan na mutu ba a ƙarƙashin aurenka ba na girma shekaru sun min yawa ina so musulhunta da kai girki na na miƙa na na aisha don ni yanzu shekaru na ba da buƙatar wani sha'awa na namiji suna bawa na na aisha an ka amince ina matarka amma duk ranar girki na ka je ɗakin aisha annabi ya ce to ya karɓa kaga sulhu ke ya fi a ce ya sallame ta ya mai ya kore ta wani ya samu matarsa tana da larura an gwada ta akwai ciwo na wannan zamani da ya kama ta ta kamu da wannan ciwo na ƙanjamau yaya aka yi aka yi allahu alam amma shi allah ya gwada shi lafiyarsa ƙalau abun tausayin shine ita ce uwar 'ya'yansa manyan 'ya'ya kuma wani abu ne na sirri ba wanda ya sani sai shi sai ita to ya ce to kin ga dai ga abin da ya faru ta ce haka ne haka Allah yi ya za a yi ta ce sai yadda ka ga dama ka yi ya ce to za mu sulhunta da ke ki ci gaba da zama a matsayin matar aure a gida ba wanda ya sani amma ba ki da girki ta ce babu komai ina godiya Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya suka sulhunta a haka suka ci gaba da rayuwarsu shi ya sanya yake yi abin da ita ma ta sanya ta ba wanda ya sani kaga a irin wannan shekarun matar da ta tara maka 'ya'ya manya ka zo ka sallame ta da wacce fuska za ka ga 'ya'yanta me za ka ce wa 'ya'yanta sannan kuma da wacce fuska za ka kalli 'yan uwanta wallahi a karmakallahu malam na manta jiya-jiya ɗin nan wata tsohuwa ta zo ta same ni ta fi shekara 60 tana kuka jiya a ji wani ikon Allah malam kai mun arziki ka taimaka mu na ce hajiya me faru ta kasa yin bayani tana kuka na ce ki bayani ta ce wallahi mai gidana ne malam ina tare da shi yau sama da shekara kusan hamsin ya ce in tattara kayana in fita in bar masa gida ta ce wallahi malam ban da kowa a duniya duk iyayena sun mutu da 'yan uwana da dangina ya ta ce guda da nake da ita ta aure tana gari kaza ita ma tana fama da rayuwa ta ce yau malam ina zani na ce me ya faru ta ce wallahi haka kurin wai aure ya je kare sama da shekara hamsin suna tare da ina so ku rinka gane kwama calar da take tattare da mu a gidajenmu na rashin gaskiya na ce to ya aka yi wannan al'amari ta ce wallahi malam ba inda zani malam ta ce abin da ya faru shine asali ba shine mijina na farko ba da na aure aure na ya mutu na har hada kayan gadon iyayena da gonakinmu da komai na sayar da ɗan abin da na mallaka da dabbobi da kadara na da nake da shi da ɗan gida da aka bar mana na sayar na haɗa kuɗi na zan tafi saudiya ya ganni ya ce hajiya ki zo musulhunta zan aure ki ta ce za ka aure ni ce za ka aure ni shi kenan aka ɗaura aure wannan fa sama da shekara hamsin fa ta ce ya karɓe kuɗi na ga baki ɗaya ya ce in sai mana fili mu fara gini mu yi tare da shi saboda tsabar yadda da soyayya na yadda ta ce gidan da muke ciki yanzu ni na sai filin da kuɗi na aka sai filin kuɗin tafiya na saudiya da kuɗin kadarori na na iyayena na gado kuma ni ne muka fara sa gini a gurin muka zo muka ina yi ina sana'a yana yi ina sana'a yana yi muka gina gidan nan yanzu ya zo ya ce in fita in bar masa gida na ce to ni kuma ai ni ma ina da abin ya ce bai san magana ba ya kore ta wala ni sai yanzu ma na tuno mun yi da ita zan haɗu da mijin jiya da daddare in same shi sai yanzu ma na tuna to yanzu irin wannan akar maka lawo akwai adalci a ciki kai yanzu ka kaddara a ce kakar ka ce kowa din aka yi mata haka to wallahi malam akwai maza masu irin wannan tsiyar bare lissafu ba to ta je ina ka ce ta tattara ta fita haza zulm zalunci ne wannan zalunci na ce ba ku haifa ta ce mun haifa ɗaɗe ya mutu yanzu kana da wannan shekarun alƙalli ya kai shekara kusan saba'in ko sittin da wani abu ya girme ta amma wai ya auri wata bazaura wai yanzu wai wai zai zo ya nuna wai wai wai shi wai wai wai wai wai wai wai wai wai ya san mace wai wannan wani irin insaniya ne wannan to wallahi mutane na sha faɗa ina maimaita wallahi kaga harkar gidan nan in mutum ya wasa wallahi ta dalilin gidansa zai shiga wuta don ko shakka ko kafara karkai wannan mutumin abin da ya wannan mata wallahi ya zalunce ta ko me kuma ta yi masa magana ka kore ta ka ce ta tashi ta fita ta bar gida ba ta taso ba ina za ta tafi so mu ji tsoron Allah to shine yace nana Aisha take cewa mace da miji an halatta an tusalihan zaujani wato da miji da mace su yi sulhu a tsakaninsu fil qismati ko a wajen rabon kwana ko akan wani haƙƙi fala junaha alaihima kamar yadda sauda binta zam'a ta yi kamar yadda imamu tirmidhi ya rawaito daga abdullahi ibn abbas khashiyat sauda an yutalliqaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana sauda ta ji tsoron manzon Allah kai ya sake ta sai ta ce ya manzon Allah la tutalliqni kar ka sake ni waje al-yawmi li aisha ranar girki naka ba nana aisha shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar وإن امرأة خافت من زوجها من بعلها نشوزا أو إعراضا سيتمي فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير باب لي في سي صلح أزكاني باب لي في آآ دان الله كرك سكيني me faru in kana ga nauyi ya maka ne yawa ne to zan yi sana'a zan rinka kaza zan rinka kaza dan Allah karka sake ni in kana ganin na tsufa ne to shi kenan ba wani damuwa zan iya bar maka a wata ka rinka zuwa guri na sau ɗaya in ita ta yadda wasulhu khair ai sulhu a tsakani dan wai ba a san arabin kada a tara mata a zuba su a wuri su zamanto liability su zama nauyi ba za ku fahimci wannan ba sai ranar da aka ce ko ana so za a ba da ko taimako ta tallafi ga mata wanda ba su da maza ko na za ku sha mamaki in kun ga yadda mata za su rinka bunkowa wancan kaza wannan mijin ya mutu wannan a mijin yana nan ya kore ta wannan kaza abubuwa ga sunan na ciwon kai kwarai da gaske Allah ya gyara halin mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna makomar mu gobe za mu tashi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum